أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wanda littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna sha daya ga watan rajab hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyu meladiya na dubu biyu da ashirin da biyu idan bu manta ba sati da ya gabata mun karanci faɗan malam da ya ce ƙalar musallifu rahimahullahu ta'ala walahu an uqba bin amir marfu'an man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu la wa man ta'allaka wada'atan fala wada'a Allahu la fi riwayatin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka ina ga bayanin wannan hadisi ya gabata taliki ne muka ida shi ma na biyu da tara nam tamanin da tara unzur jaidan tamanin da ko ɗari da talatin da No.
باب الكوشي والشك فإن ذلك شرك
باب الخوف من الشرك نعم من إذا قال المصنف رحمه الله وقال الخليل نعم
nan can mun tsallaka ba na'am قال المؤلف رحمه الله قال الخليل صلى الله عليه وسلم malam wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi yace Ibrahim alaihi salam khalilullah wanda tsiran Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi yace wajnubni wa baniya an na'budul asnam ya Allah madaukaki ka nisatar da ni da iyana ko ‘ya'yana game da bautawa gumaka. Ina annabi Ibrahim ya roƙi Allah maɗaukaki ya kare shi daga bautar gumaka, wannan Allah. Ƙala Assanam. Wannan kuma ta'aliki ne na fahahuna amma wa atlaka da ya ce Assanam kinna. Mun gane ko? Son Assanama ما كان منحوتا على صورة ما على صورة والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك ذكره الطبري عن مجاهد إن wannan talikin waccan magana ce da malami da yace sanam kinnan mu duba mu ga qala fa huna amma wa atlaqa li anna al murad bihi at ta'ib wa hunaka khassa wa allaka li anna al murad bihi man lam yatub sai taliki a kan shi ya yi sharha ya ce sanamkin nan ma kana manhutan ala suratin abinda aka sassaka shi a bisa wata kama ta mutunci ta dabba ce ko abinda ya kama da haka wannan sai a ce mai sanam walwasanu shi kuma wasan ma kana manhutan ala ghairi zalik abinda aka sassaka ba wannan kama ba ba ba shi wata kama ba wannan imamu tabarin ya rawaito shi daga imamu mujahid qultu sai na ce wa kad yusamma sanamu wathanan kuma ana iya ambatal wathan a ce mai sanam sanam a ce mai wathan kama qala al khalil alayhi salam إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا nan mai suke bauta gumaka wanda suka sassaka ko amma duk da haka Ibrahim alayhi salam ya ambace shi wasan a sassake yake ba abin da kuke bautawa kuma bayan Allah sai gumaka kuma kuna kirkirawa Allah maɗaukaki ƙarya ku ce alloli ne ku jingina su da Allah maɗaukaki wa yuqalu innal wasana a'am wasu malamai suka ce a'a idan an ce wasan shi yahi ɗaukan ma'ana mai faɗi wa huwa qawi mala yace wannan magana kuma tana da ƙarfi fal asnamu awthanu kenan gumaka suma wasannai ne kama annal qubur awthan kamar yadda kaburrukan da ake bautawa ana ce musu wasan wa qawluhu wajnubni wa baniya an na'budu al asnam ay ijnubni wa baniya fi janibin an ibadati al asnam ij'alni wa baniya fi janibin an ibadati al asnam ana nihin Allah madaukaki ka sanya ni da ni da 'ya'yana a gehe game da bautawa gumaka wa ba'id bainana wa bainaha Allah madaukaki ka nisatar da tsakaninmu da tsakanin gumaka wa qad istajaba Allah ta'ala du'a Allah madaukaki ya karbi addu'a Annabi Ibrahim alayhi salam wa ja'ala bainahu anbiya wa jannabahum ibadatul asnam ya sanya tsakaninsu akwai annabawa kuma ya nisatar da su da bautar gumaka babu wani annabin da za ka samu iya bautar wani kuma bayan Allah maɗaukaki kina Allah ya karba addu'ar khalil ibrahim alaihissalam wa kad bayyana ma yujibun alkhawfa min zalik kuma yayi bayanin abin da yake tilastar da tsoro daga bautar gumaka bai kaulihi da yace rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ya Ubangiji, inna hunna lalle su gumaka adlalna sun batar da kafiran minan nas mutane masu yawa fa innahu huwa alwaqi'u fi kulli zamani wannan kuma shine mai afkuwa a cikin kowane zamani zaka ga ko da dai wani bai sa gumki iya bauta mashi ba amma iya da wata muguwa akaida wadda ta kusan kamar gumki yake bautawa فإذا عرف عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر idan mutum musulmi ya san cewa mafi dayawa daga cikin mutane sun afka a cikin shirka babba wa dallu bi ibadatul asnam suka bace da bautar gumaka aujaba zalika khawfahu min an yaqa'a fi ma waqa'a fihi al-kathir sai zamanto tsoro tsoron shi ya wajaba akan shi na game da ya afka cikin abin da mutane da yawa suka afka kan shi mina shirkin lafi la ya gafirullahu la ko la ya gafirullah daga shirkar da Allah maɗaukaki bai ya gafartawa idan mutum ya mutu a kanta. Kala Ibrahim Taimi, Muhammad bin Ibrahim Taimi rahimahullah yake cewa, Waman ya amanu bala'a ba da Ibrahim, wane ne wanda zai iya lamancewa jarrabawa bayan Ibrahim a.s. duba ka gani wanda mahaifinka zai sa ka ce ɗauki guba ka kaje ka sai da jaraba ta kai jaraba kuma shi kadai ba wani tare da shi lokacin da ya fara da'awa kala rawahu bin jarir wa bin abi hatim imam ibn jarir muhammad bin jarir da ibn abi hatim suka rawaito wannan asar fala ya'manu al-wuqu'a fi shirki illa man huwa jahilun bih ba wanda yake iya lamancewa abka a cikin shirka sai wanda ya jahilce shi kuma haka nan ne wanda ya jahilci shirka ba abin da ya dame shi kawai sai abka a ciki na'am qala wa bima yukhallis yukhallisu min da jahilta abin da zai kubutar da shi min al-ilmi billah na ilimi da Allah madaukake mutun ya san haƙƙin Allah ya san wane ne Allah wa bima ba'atha bihi bu'itha bihi rasul rasula ko wa bima ba'atha bihi rasula da abinda Allah maɗaukaki ya aiko manzon shi da shi min tauhidihi na kadaitar da shi da bauta wa nahyi an shirki bihi da hani game da tara bauta Allah da wani Allah da shi malam yayi taliki ya kawo taliki anan gabanin haka nan da yace qala al khalil alkhullatu akhassu min almahabba khulla nan ita ce mafi keɓantuwa da so kenan mataki mataki ne ka ce hulla ta hi ta hi so matsayi gaba sama قال ولذلك اختص الله بها الخليلين da wannan sifa ce Allah madaukaki yake banci badadai guda biyu Ibrahim wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam na Ibrahim alaihi salam da Muhammad wa'anda tsidayen Allah da amince su ƙara tabbata a gare su wa yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidan ahadan khalila latakhadhtu Abu Bakr walakin Allah ittakhadhani khalila ya ce da dai a ce zan riƙi wani badaɗai to da na riƙi abu da na riƙi abubakar radiyallahu anhu abubakar siddiq shine badaɗina lakin Allah ittakhadhani khalila sai dai Allah madaukake ya riƙe ni badaɗi idan Allah ya riƙe shi badaɗi shi ma kuma dole ya riƙi mene ya riƙe Allah badaɗan shi ne na'am kuma sifa wannan ba za ta gamu ba wancan badaɗan wane ne hallo wancan badaɗan wane ne sai ɗaya نعم قال رواه البخاري في قرة العيون فإذا كان تعليق نبي ديت والنهي عن الشرك به قال في قرة العيون فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه بكلماته بكلمات فأتمهن قال وإبراهيم الذي وفى idan ya zamanto Ibrahim badaɗan Allah maɗaukaki shine jagora na wanda suka karkata daga shirka wanda Allah maɗaukaki ya sanya shi al'umma ce shi kaɗai a matsayin jagora ne shi kaɗai kuma Allah ya jarraba shi da kalmomi kuma ya ci wannan kalmomi ya tabbatar da ya ci jarrabawa a kansu kalawa Ibrahimun lazi waffa ka tuna da annabi Ibrahim wanda ya cika alkawali allazi waffa wa umira bi dhabhi waladihi an umarce shi da yanka dan shi famtathala amra rabbi sai koyami ya aikata aikin umarnin ubangijin shi na sai da ya kawo Isma'il ya ya kwantar da shi zai dora mai ya dora mai wuka kawai yanka Allah ya ce dakata na'am وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك كما يكرر gumaka sannan kuma ya tsananta a mutane wanda suke bautawa kuma bayan Allah madaukaki wa ma'a zalika ya khafu an yaqa'a fi shirki alladhi huwa ibadatu al-asnam duk da haka Ibrahim alayhi salam iya tsoron ya abka a cikin shirka wanda ya zamanto shine bautar gumaka la'allahu لعلمه أنه لا يصرفه عنه الله إلا بهدايته وتوفيقه ولا بحوله وهو هو وقوته yake cewa saboda ya san li'ilmihi saboda sanin shi annahu la yasrifu anhu Allah illa bi hidayati bayan da Allah madaukaki zai kaudar da shi da abka da da fadawa cikin shirka sai da shiriwa Allah madaukaki da dacewar shi labi haulihi ba wai da dabarar shi ba nan dabarar mutum ba ita bace ba za ta sanya shi ya zamanto muwahhadi hikima ce ta Allah madaukaki da dacewa ta Allah madaukaki huwa wa quwwatihi kuma ba da ƙarhin shi bane hallo fa hadha amrun la yu'man alwuqu'u fihi al'amari ne wanda ba a lamancewa abkawa a cikin shi, waƙad waƙa a fihil azkiya'u min hazihil umma ba da alƙurunin mufaddala, duk da cewa tabbat mutane masu kaifin hankali cikin wannan al'umma daga wannan al'umma bayan ƙarni guda uku mafifita ƙarnin manzala sallallahu Alaihi sallama, ƙarnin sahabbai da ƙarnin tabi'ai. bayansu an samu masu kaifin hankali sun afka a cikin wannan shirka fatakhazatil asnama wa abadat tariki gumaka kuma suka bautawa gumaka falladhi khafahu al-khalil alayhi salam ala nafsihi wa banihi waqa'a fihi aktharu al-umma ba'da al-qurun al-mufaddala mala ya ce wa'anda abinda annabi ibrahim alaihissalam da shi- ya ya ji tsoron shi a karan kanshi da ɗiyan shi to da yawa daga cikin al'umman wannan karni mutane sun afka bayan mafificiyan karnoni ko zamanna guda uku fa bayyanatul fa buniyatul masajid wal mashahid alal qubur aka waye gari aka giggina masallatai a cikin kaburruka kan mutum ya zo ya duba kabarin wani an mai gida ko an yi masallaci a kan kabari wal mashahid da wuraren da ake zuwa da su don ziyara wadda za a yi bauta a cikinta wa surifat laha al ibadat bi anwa'iha aka karkata akalan baut- ibadodi daban-daban da nau'o'in ta zuwa gare ta واتخذ ذلك واتخذ ذلك دينا kuma aka riki wannan shine addini zon baka je ba ka ziyarci kabarin wani kai roƙo a wurin kai ba addini kake ba bayan gashi Allah madaukaki ya razanar da irin wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya toshe kofar diyan da za a yi abotawa kabarin shi قال وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومناة وأصنام العرب وغيرهم yace misalai na wannan dukansu gumaka ne authan ka asnami qaumi nuh kamar gumakan mutanen annabi nuh alayhi salam da allata da uzza da manata da asnamul arab da gumakan larabawa wa ghairihim da waninsu فما أشبه ما وقع في آخر هذه ال- الأمة بحال أهل الجاهلية من مشرك العرب وغيرهم yace me yahi kamanceceniya da abinda mutane suka afka al'ummar wannan zamani suka afka da halin mutanen jahiliya na mushrikan larabawa da wadansu kusan hamma sun himu hankali tunda kamar yadda malam ya faɗi can baya su duk lokacin da wani tsanani ya kama su kadaitar da Allah maɗaukaki da bauta suke ba sa roƙon kowa sai Allah mu kuma halin yanzu a'a musiba da ta samu mutum baya tuna Allah kawai sai kama kama ka na'am qala bal waqa ma huwa a'zam min ash-shirk bala yace bari ya abku yadda ma abin da yi shirka ta rububiyya girma mimma ya tsolo uddahu wanda lissafa shi zai yi tsawo fa zakara al-khalil alayhi salam as-sabab alladhi awjaba lahu al-khawf alayhi wa ala dhurriyyatihi bi qawlihi sai zamanto ibrahim alayhi salam khalilullah ya ambata sababin da ya zamanto ya tilasta mushi tsoro akan shi da zuriyar shi da fadar shi da yace rabbi ya ubangiji kamar yace ya rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas lalle su sun batar da mutane da yawa qala wa qad dallat al ummatu bi ibadati al asnam fi zaman al khalil matabbat al umma ta bace da bautar gumaka a zamanin ibrahim alayhi salam wa qablihi hakanan gabanin shi wa ba'dihi da bayan shi faman tadabbara al qur'ana arafa ahwal al khalqi wama waqa'u fi min al shirk al azim dukkan wanda zai yi tsokaci ya karanta ƙur'ani da tunani da tadabburi neman ma'anonin shi to ya san halullukan mutane akan abin da cikin abin da suka abka na shirka mai girma alladhi ba'atha Allahu anbiya'a wa abinda Allah madaukaki ya aiko manzannin shi wa rusulihi annabawan shi da manzannin shi bin nahyi anhu da hani game da shi wal wa'id ala fi'lihi kuma da narkon azaba da galgadi a bisa wanda ya aikata shi wa thawabu ala tarki kuma da dacewa da lada a bisa barin shi wa kad halaka man halaka bi iradihi an alquran kuma wanda ya halaka ya halaka da kau da kai da yi da alqur'ani mai girma inda mutum zai yi aiki da alqur'ani mai girma to da bai afka ba a cikin shirka mai girma wa jahlihi bima amara Allah bi ya jahilci abinda Allah maɗaukaki ya umarce shi da shi wa naha anhu kuma ya jahilci abinda Allah maɗaukaki ya hani game da shi nas'alullaha thawab as-sabata 'ala al-islam muna roƙon Allah maɗaukaki ya tabbatar da mu akan musulunci wal istiqama ya sanya mu wanda za su bi dokokin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama sau da kafa ala zalika ila an nalqa Allah ala tauhid har lokacin da zamu gamu da Allah madaukaki akan tauhidi innahu waliyu zalik wal qadiru alayhi lalle Allah madaukaki mujibincin wannan ne kuma mai iko ne a bisa karba addu'a wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kuma babu wata dubara babu wani karhi sai game da Allah madaukaki wanda ya zamanto madaukaki ne al-aliyyi al-azim mai girma wa qala ta'ala an Isa Allah madaukaki yayi fadi game da Isa alayhi salam yake cewa in tu'azzibahum fa innahum ibaduk Allah madaukaki in ka azabtar da su to bayinka ne su wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in kuma ka gafarta musu to lalle Allah madaukaki kai ne mubwayi alhakim kai ne mai hikma wanda ya san inda yake ajiye al'amuran shi na'am ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba domin sabon karatu ne zamu tashi kalal musannif rahimahullahu ta'ala da sauran taliki نعم قال رد أمرهم إلى الله رد أمرهم إلى الله كما رده محمد صلى الله عليه وسلم kenan sai mai da al'amarinsu zuwa ga Allah, Isa alaihissalam, sai mai da al'amarin mabiyan shi wanda suka abka a cikin shirka da zunubi, kamar yadda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah maɗaukaki. وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضة ما لنشكما وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تبت الله مدوككي ياي بياني abisa abin da ya sabkaswa abin da ya sabkaswa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na hukuncin shirka hukumahu fi ahli shirk hukuncin da yi a cikin ma'abuta shirka bi annahu la yaghfiruhu lahum cewa Allah madaukaki ba zai gafarta musu ba fala mu'aradata babu cin karo anan mun gane ko na Isa alaihi salam me yayi shirka mutanen shi suka yi amma yace Allah madaukaki in ka ga dama kai za ka gafarta musu in kuma ka ga dama ka kama su da azaba manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo da hukunci Allah madaukaki ya sabkar da mai shi ayoyi cewa duk wanda ya mutu da shirka ba zai Allah ba zai gafarta mishi in aka duba karar kamar da waccan magana da wannan sai aga kama akwai cin karo قال وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه tanzilun min hakimin hamid Allah madaukaki yayi bayanin wannan hukunci a littafin shi mubwayi mai girma wanda wata banna batta zuwa a farkon shi ko a ƙarshen shi ko a gaban shi ko a bayan shi tanzilun sabkakke ne min hakimin hamid da wanda ya zamanto mai hikma ne hamidun wanda abun godiya na qala fa inna aktharan nas domin mafi yawancin mutane nam cikin ne fa ina aksarar nasu domin mafi yawancin mutane ya takiduna annal aqtab al arba'a wa ala ra'sihim qutb al ghawth yatasarrafuna fil kawni bil ihya'i wal imatati wal rizq wal dur wal naf'i wa anna majlis awliya'ihim تعرض عليه شؤون الأمة وشؤون العالم اقرأ كتاب الشعراء انزل mana ya kawo wata magana wadda نعم إبريز قال اقرأ كتاب الشعراني والإبريز للدباغ وكتب التجانية وغيرها من كتب أولئك الضالين المضلين تجد الشرك الذي ما كان يخطر على باب على بال أبي جهل وإخوانه لأنهم لم يكونوا بوقاهة هؤلاء وفجورهم طب ما yake cewa domin daiwa daga cikin mutane ya taqiduna an al-aqtab suna kudirin cewa kutubbai kutubbai kutubbai a sufiyanci su ne wanda su guda hudu ne a duniya daya a gabas daya a yamma daya a gusma daya a arewa su ne mataimakan Allah in Allah a yanda suke cewa in Allah zai wani aiki su suke taya Allah wannan su suke zartar da wannan hukunci to shine suka ce wa ala ra'sim qutbul al-gawth kuma ma wanda shugaban su qutbul gawth ya tasarrafuna fil kawn suna eh, tasarrufi suna yanda suka ga dama a cikin sarari bil ihya'i wal imata in sun so su raya in sun so su kashe war rizq wad dur in sun so su arzuta in sun so su cutas wa nafa in sun so su amfanas wa anna majlis awliyaihim fadal waliyansu ko mazamnan waliyansu tu'radu alaihi shu'unul alam ana bujiro musu dukkan al'amarin mutane da duniya duba kai ne wannan kuma menene ayyuka ne nawa na Allah madaukaki wanda ya zamanto shi kadai yake banta idan an danganawa wani sai zamanto shirka ce mai girma iqra kitab ash-shu'ara ne malam ce ka karanta littafi na sha'rani wal ibriz da ibriz lidibag na imam dibag zaka ga maganganun da suke faɗi wa kutubu tijaniya da littattafan tijaniya wa gari ha da wani min kutubi ula'ika dalil na daga cikin littattafan da yawa wa'anta wanda suka zamanto sun ɓace mudallin wanda suke ɓatar da mutum tajidu a shirkan ladhi ma kana yakhturu ala bali abi jahal za ka samu shirkar da ba za ka bai ɗirso ba ba ta ɗirso ba a hankalin abu jahal ba ikhwanihi da yan uwanshi don ba ba wanda yi tunanin daga cikin abu jahal cewa shi ma mataimakin allah ne abu sa'ayoyin shi bai ce ba iya rayawa iya kashewa bal ma idan aka tambaye su man khalaqa samawati wal ardi la yaqulun allah so suke cewa allah ne to shi kuma wannan gashi shi iya ce a a wannan ma iya rayawa iya kashewa iya arzitawa iya tsayatarwa iya sa cuta iya sa waraka da abin da ya kamata iya ba da wara haka ana bujiro mushi dukkan al'amuran mutane gaba daya qala li annahum lam yakunu bi waqahati haula'i wa fujurihim bas kasance ba a wawancin wa'ancan mutane da fajircin su na'am sai mu tsaya ne insha Allah abinda muka wade daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Za ta abin da mai girma a karanta